waɗannan da sababin soyayya ta ɗaha amintaccen Allah masoyina abun kururutawa da soyayyarsa ina son samu ma muna son sa sallallahu alaihi wasallama shehu ya ce tsimena da kuma giyata mutuƙar zamani sardomini jeren tebanin manzala shi ne giyata shi ne tsimena da nake sha bugu shi ne ban manzan Allah wancanan kai ban manzan Allah shi ne birni na na tsari shi ne kuma rundunar yaƙi na zuwa taimako nasa sallallahu alaihi wasallama da taimakon manzo Allah ya ishe na alfahari cikin rayuwata annabi muhammadu da soyayyarsa ya ishe na alfahari bayan rayuwata ma soyayyarsa ya ishe na alfahari oh abin da ya ishe ni alfaharin rayuwata da bayan rayuwata wa cewa hakika annabi abin zaɓin Allah khairu rusuli shi ne fiyayyen manzannin Allah cewa annabi Muhammadu ne khairu rusuli to ya ishe na alfahari ya ishe na jin daɗi a rayuwata ta duniya da kuma rayuwata ta lahira ko na mutum na da alfaharin cewar annabi na Muhammad shi ne fiyayyen ma'aika duka
wa'anni ubaidullahi Shehu ya ce, Hakika ni bawa ne na Allah, ina karanta littafin Allah shi ne Alƙur'ani. Wancanan ka ko ni bawan Allah ne ina karanta littafin Allah alfahari ne, ka adali wani alfahari ne kuma ya yi daidai da wannan, akwai wani alfaharin da ya kai wannan, to babu. Haƙiƙa ni, ko da dai na kasance na ƙarshen zamaninsa na zo, amma ina ƙaunar samuwar bisharar nan ta amintaccen Allah da yi ga sahabbansa ni ma na so a sa da ni in samu. Ga bisharar nan.
Sayati zamanun.
Manzo Allah ya ce sayati zamanun. zamani da sannu zai zo babu ya gushewa wa ummati to ƙarshen hadisin sayati zamanun la ya zalo wa ummati la ya zalo wa ummati in zahiri na alhaƙi la ya barruhun mana khalafahum ko da sannu zamani zai zo wasu daga cikin al'ummata zai zo wannan zamanin a ƙarshe suna kan gaskiya ba sa kaucewa. kuma ba su gushe akan haka ba wannan ya saba ko ya saba musu ya cuce su ko yake zagin su abin baya cutar da su suna nan tsaye tare da Allah wannan bushara annabi ya yi cewa wasu mutane suna nan tafe akan haka shi ne ce wannan bushara duk da ya zo daga ƙarshe yana fatan ya zama shi ma ya samu wannan bushara yana daga ciki cikin cewa mutanen da ba sa tsoron komai sai Allah ba kuma sasabawa daga barin dokokin Allah da bin sunan manzo Allah wanda ya saba musu to baya damun su la yadurruhum man khalafahum ko to wannan bishara wa ma qala fi isa abun kuma da aka faɗa cikin annabi isa sulu sun cewa ne na bakin ciki ga jama'unsa wanda suka imani da shi cewa shi bawan Allah ne zai kuma dawo a ƙarshen zamani yana cikin addinin annabi Muhammadu Shehu ya ce, Ya Ubangiji Allah, ka zura da ni da jama'una, ka zura da ni da jama'una masoyana, tabarkin nan na annabi Muhammadu. ko da damkar wuta ya kasance cikin wato ainihin koyi da tabarkin manzala wanda manzala sai hadisin da manzala yake cewa sayati zamanu wal akhizu bi dinihi kal qabiru alal jamri ko wanda zamani zai zo da sannu zamani zai zo mai riko da addini yana rike da sunnoni yana rike da abubuwan da Allah ya yi umarni da shi ya rike gam zai zama cikin damuwa da wahala kamar wanda ya damƙi garwashi ya wanne ya damƙi garwashi ai ba daɗi yana ta ƙonewa bai saki ba hannunsa yana ta jini garwashin yana ta ruruwa to zamani zai zo wanda ya riko da addini zai zama kamar haka yanzu kenan Allah ka samu ne na'am salatin gaskiya shine na Allah ita bata zaman Allah cikin dukkanin wato harara tare da alayensa da sahabbansa da duk mai koyi bi da manzo Allah radiyallahu anhum
harfunun na fa'an ƙwani amal na zaman karba wata fasiti na washe kowar kuma fa'in na rasulun lalai kunsi wa rahati rumi wa rayan mata a harfun kuma muhammadu manu wa amadu hamidu alaihi salatu wa
حرف النون shehu ya ce annabi ahmadu sallallahu alaihi ya kore bakin ciki da bacin rai daga barin zuciyata da ya kore bakin ciki da bacin rai sai ya tabbatar da ambatan allah cikin zuciyar nawa wa shauƙa ya tabbatar da shauƙi na manzon Allah walhubba da kuma soyayya ambatan Allah da shauƙin Allah da shauƙin manzala da soyayya da aka kore bakin ciki da ɓacin rai sai manzala ya tabbatar min da wannan sai na zama kullum cikin nishaɗi kullum cikin karsashi cikin zikirin Allah da kuma soyayya da ambatan manzon Allah Allah kai mana haka na hakika manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya bakewa na ne shi ne kuma hutuna shi ne ruhina shi ne kuma hutun zuciyata ko da yaushe nake keta shamakai zuwa halarar Allah a keta wannan shamakin a keta wannan agaji a gigice a ruɗe to ni ba na gajiya ba na ruɗewa domin hutun ruhin na da yake aikin kece shamakan shine annabi muhammadu hutun jikin nawa shine annabi muhammadu annabi muhammadu abin yabo ne na allah abin yabon bayan allah ne kaga Ahmadu mai yawan yabo ga Allah shine Ahmadu afradu mafi yawan yabo ga Allah wanda sunan da ya tara raka'a guda kenan dan tsananin son Allah da shi Hamidun mai kuma yabo ne ga Allah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah matuƙar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake zuciya to Allah ya ta salati gare shi shine ko mai tsarkake zukatan bayi duka annabi Muhammadu
تأخر بعد الرسل manzo ya jinkirta wajen zuwa ya zo bayan manzanni وهم مقدمون alhali ko shine abun gabatarwa gabanin manzannin shine manzan farko shine halittar farko komai da komai shine farko amma sai ya jinkirta wajen zuwa sai ya zo da ƙarshe saboda wata hikima ilahiya kaga cewa shine farko kuma ya zo ƙarshe to ai kishiyoyi ne biyu ba su haɗuwa farko da ƙarshe Mm-mm. shi ma shehu ka san akwai wasa ƙwaƙwalwa shi ne sai ce me فجئتم بجد kishiya ne da kishiya farko ƙarshe ai ba sa haɗuwa to amma Allah ya yi haka ne don ya zamanto da shi ne a farko aka kowa daga annabawa aka yi annabtata su da manzancinsu sai kuma aka jinkirta bayyanarsa da zuwansa sai ƙarshe don ya zama cikawa babu annabi bayansa an gama finish annabi muhammad kenan kishiya ne da kishiya حير القلب ya gigitar da zuciya حبا da kuma ƙo- kaifin hankali ya gigice a fahimtar wannan
ذكرى فورا ambatansa guda biyu yana samun rashin lafiya wani yayin وتارة يمرضني هذا wani yayin ko wancananka yana yana sa na rashin lafiya shine ahwalu halukan nan na man habba wannan ainihin ya soyayya ga manzo Allah na daga bayan Allah da salihai da waliyai da sahabbai tana halayensu da soyayya annabi da fana'insu shi yake samun rashin lafiya in ji ga 'yan uwana ga masu aiki irin namu da narkewa sai jikina ya yi zafi sai in kama rashin lafiya sai soyayya ta ƙaru sai in daɗa bazama cikin manzon Allah na'am تسير جبالي هيبة yace duwar watsunawa tana tafiya kaka zanta a zaune suke tafiya suke haibatan dankwar jini min jalalihi na daga girman maza Allah
حدثا idan ya bayyana duwar watsin nan nawa sai su zama abin nikewa su tishe فلتسل مبرما
ka sadar da mai bege ya kai abokin magana zuwa halaran maza Allah حبا da ya wato yi soyayya da bege ga maza la sadar da shi يلومونني جهلا yace kaga masu hasada ta suna yin zargi gare ni dan jahilci da rashin sanin waye maza Allah وأيقنت ni ko na su kankance na sani na tabbatar أن من تزرع من إشار ما ذقه صبا cewa wanda duk ya ɗanɗana abin da na kwankwada ɗaya bisan goman sa mai shar abin da na shanye sai aka zo da shi go- aka kasa shi goma sai aka ɗau ɗaya aka bar tara aka kasa ɗayan goma to aka ɗau ɗaya daga cikin kaso goman goma mai share kenan ni fa na shanye duka kuma ana zargi na wai na fiye shauƙi na fiye soyayya ko to in wani ya zo ya ɗanɗana wancan ba shanye ɗaya zai ba ɗanɗanawa in dai ya ɗanɗana sabba zai zai zai yi bege zai gigice shi ma Mhm. ina gani da na shanye du Allah ya saka masa da na أنني راضي amma a bisa cewa ni na na zama mai yarda أنني جاهل da faɗi da suke cewa ni jahili subhanallah ni jahili ne سفيه wawa ne haka suke cewa da shehu to kaga wa za a kyale Hmm? shehu ibrahim saboda hasada duk ilimin nan ba su gani ba shi shi shi shi cewa mun gani mun yarda baiwa ce isa mama aka ce shedan ma da ya ga abinda mala'iku suka gani a jikin adamu na hasken manzo Allah da Allah ya so shi da farala yadda aka nuna mala'iku suka gani da sai a nuna masa da ya ga abin shi ma da ya yi sujada amma mala'iku da suka ga hasken sun sujada yi lau absarar shaidanu inda adama nuran laɗa a sajidan wasalama ko lakin na mal'amlaku sajidina linazari nurihi musallimina cewa ibrahim malami ne Eh, amma kuma kaga su wasu wadda ba malaman ba su suke zaginsa suke ce mai jahili su suke ce masa wawa saboda soyayya annabi bayan shehu da kansa ya faɗi magana ta wato ainihin godiya ga Allah wata rana yake cewa a yanzu a wannan filin na duniya wannan rufin sama ban san wani da ta lullube ba ba wani da rufin sama nan ya rufe shi da ya fi ni sanin alkur'ani da hadisin manzo Allah kuma kowane zamani ana samun mafi sani ko a san shi ko ba a san shi ba to shi shehu a zamanin sai ce shi shi ne amma kuma wasu suka ce majahili haka haka sunna ta Allah take ba su gani ba ba su gano ba amma ce ala annani radin na yarda da faɗin masu faɗin ni jahili ne wawa ne amma fa wa in ƙalu in har sun faɗa ko su nawa ne suka faɗa to taɓewa da tsinuwa ta Allah za ta biyo ɗaya bayan ɗaya gare su ga kowanne kaga faɗin sun faɗa ne amma bala'in ɗaya wan bai wan za a bi a ba da jaza'i kowa ya miƙa maboca isa hannu ya karɓi bala'insa saboda muhimmancin bala'in da za a karɓa shi sa ce shi ya yarda in dai akan hidima addini ne da manzon Allah ko in dai akan ɗariƙa shehu tijjani ne duk abin da aka ce min na yarda amma duk wanda ya ce min jahili ko wawa su dukansu duk wanda ya faɗa sun ji sun faɗa to in dai har sun faɗa to tabba bala'i da musiba da halaka da la'anta ta Allah ta tabbata ga kowane ɗaya one by one wajen jaza'i ɗaya bayan ɗaya ai musibar haka take bin su ko ba sai mutum ya gama zagin shehu ka kabba da danna ashar da komai ƙarshe kuma sai mutum ya ƙare cikin nadama ko an dai taba shehu ko to a ba da hanya ƙarshen faɗa tare mana faɗa da kuma faɗa da Allah kenan a taɓa shehu duk wanda kaji ya taɓa shehu to kawai shi kenan a ba da hanya kawai sa'ido ka je stadium nemi wajen zama kai kallo sai an kace-kace da mutum ba komai ba dai annabu ba ne ta manzo Allah ba wasa ba kirarin manzo Allah ba wasa ba manzo wani magana mara kyau a kan annabi a wani gari wasu ya ko da ne yan uwa suka ce ina aka tashi aka ɗauko mutane gaba ɗayan garin aka ɗauko makamai ka ce wanzan Allah ba wasa zikirin kenan manzan Allah ba wasa ba wasa za da annabi muna da rai to to saboda haka lallai wannan wanda ya taɓa shehu ya taɓa manzan Allah wanda kuma ya taɓa manzan Allah an san ba ba fasara ya taɓa Allah shi kuma Allah saburu halimu ne amma in aka taɓo ta wajen annabi Allah baya haƙuri baya jurewa sai ya rama Allah ka kiyaye mu na'am amma idan ka kasance kana wato kau da kai da rangwami gare ni ba kai ba ma janibanka za su zama salihun na gari za su rayu lafiya cikin girma da daraja da mutunci da kulawar Allah in dai ka kyale ni kai ka bi baka ƙi mu ba baka shaddada baka zage mu ba ba kai ba ma janibinka ‘ya'yanka jikokinka matanka almajiranka masoyanka ina da suke za su zama lafiya to wanzu wannan bai isa farala ba kuma akasin haka in mutum bai yi musamaha ga shehu ba ba shi ba ma janibinsa duk ba lalacewa suke ba abu a fili karatu mai sharhi wajen buka salihun na'am abinda suka hura harban na wutar yaƙi ɗafi'ad wannan wutar da suka rura ta bice baki ɗayansu wuta ta yaƙi duka abinda suka ta bice kaf musibar sai ta zama a kansu رضيت به طول الزمان shehu ya ce na yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon zamani ودينه na kuma yarda da addinin manzo Allah وربي إلهي Ubangiji na Allah na yarda da shi shine Allah kaddara zaitu bihi rabban hakika na yarda da Allah shine Ubangiji raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil islam dinan
فحسبي إلهي wannan ma baitin raddi ne ga matar umu kabiha mata abu lahab da take zagin ma'aiki ko eh to raddi ne ubangiji na allah shi ne ma'ishi na أرم نفع غيره ba na neman amfanin wannan allah لا غيره أخشى wala cutar wani babu ina jin tsoro فحسبي به حسبا isuwata da allah ita ce isuwata ishe ni عليه صلاة الحق salatin Ubangiji Allah na gaskiya ya tabbata ga manzo Allah كل غدد cikin dukkanin kyautawar harara na ido.
تمر أزواجا Salatin nan ta gangama matekun manzo Allah, وتستغرق الصحبا ta nutsar kuma da sahabban manzo Allah radiyallahu anhum.
حرف الصاد صحوت أرزقي بالمثال ولا أصبر عن المصر مستهمنا مهام أحد كل خير وعنده يسبب فيه الحق والحق لا ينكره فإذا قرأت أقوام مصر به ضبي وعبر له أخبركم شتاء وزرق الدعم ابن محمد فإنه قلبي ملك قدر حبان مرادي لا تسلم حبان حبان مرادي فيه ما تقوم سيأتي من المنوب فاشم Na'am, وحسن نفسي بصفات شفاته ولي بوجبه فقالت المخبره وماذا على فرحاتي عليك يا محمد وأنت يا من صفاني وأنسي من حلاوة ذكره ومر مدارس محبه له ويقول سلام وتسليم على لحاشم وعلى وعلى بأن tularuhu
حرف الصاد sadi shehu ya ce, فحول على الدين الإنسان Na watsake daga barin kyawawan mataye babu ni ba su, annabi kawai.
ولا مسموحا للمطلق Amma babu ina watsakewa daga barin Mustapha abin zaɓin Allah من نحوه عنه man wannan da ni in yi anhu nake nufi ina wahu zuwa katarninsa kullum tafiya ta manufa ta zuwa manzon Allah ba na watsakewa daga barin gigita soyayyarsa alaihi salatu wassalam na'am مهام فؤادي غيره annabi ya share dukkanin waninsa daga barin zuciyata إنه hakika manzo Allah فيه الحق yana tabbatar da gaskiya shine Allah fihi cikin zuciyarta tunda ya share komai sai ya tabbatar min da Allah والحق لا يهدو shi ko ubangiji Allah in ya tabbatu babu yana sharuwa ba a share Allah yana nan Eh, muna tare da Allah
فإن آثر الأقوام shehu ya ce idan jama'u suka yi mana mukasara yawaicece ne ya cewa mutane ne da mu masu yawa mu ne su kaza mu ne kaza mu ne masu dangi ko ko kuma mu ne masu kuɗi da yawa mu ne masu kamfanoni miliyoyi ko mukasara kenan أقصرهم به ni ko sai in musu in fi su yawa bihi da manzo Allah in yawan dangi ne kai to ni na fi ka yawa da annabi dan ya fi dangin ku yawa in dukiya ne da kai ko kake alfahari kai ba- ku ba dama ne yan gorum ne to ni kuma na fi ku yawa da manzo Allah wa kusiruhum bihi na'am وبيتي yace ciniki na
وإنفاقي da ciyarwa ta da nake yi والعصر kan dukiyarta wata wannan harkar ta maza Allah ne riban ma duka nasa ne zamanin bazara na sanyi nawa zamanin zafi da zamanin sanyi kaka da kuma wato ainihin lokacin bazara nawa duka aiki na ambatan annabi muhammadu ne mutukar zamani abin nufi na kuma yana samun najahi da abin da nake so tik an gama najahi komai na babu an gama komai ya cika madalla da wancanan ka najahi samun najahi na cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
habani muradi shehu ya ce annabi muhammadu ya bani muradi na
na hajjan mukawwama tafarki ne kuma mukawwaman abin daidaitarwa
sayati minnal madahu shehu ya ce yabo yana zuwa wato daga gare ni izuwa manzo Allah min ba'di ilmadu bayan wannan yabon kuma wani yabon ma bayan yabo yabo na tafe da sannu tukunna ma yabo sayati min almadahu min ba'di almadahu har a ranar alkiyama sababbin yabanni zuwa ga manzon Allah
ko hasinu tursi shehu ya ce ina kyautata takadduna bisifani da zana sifofi fadi sifofin manzo Allah walil wal fil mustafa kwaɗo na harshe ya tabbata gare ni cikin yabon abin zabon Allah nasiru yace mai fasaha kuhu kuma mai kaifin balaga harshen nawa ba dama ne amma cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma za ala barhama wai me ke gabar hama ne da ba zai zama haka ba yusni alaika ya muhammad yace yabo na a gare ka nake ta yi ya abin yabo annabi Muhammadu al-masjid ya ainihin yabo ya muhammad al yawon na buɗi na Allah ya tabbata gare shi gaba ɗaya.
safa'i Tsarkaka ta umsi da ɗeba kewa na halawtu bi zikri in tsarkaka ta zuciya na ta tas annabi Muhammadin. Ɗeba kewa ina da abokin magana ko ba zan zama na zama na kaɗai ta ba shine unsi. To in halautu da zikiri duka da safa da tani nawa in na kaɗaita ne in na kaɗaita to duka mhm, in halautu da s- da ambatan manzon Allah ne
wa man rama ta'nisa al-muhibbi wannan yake nufin ɗaya wa masoyi shine ne in yi kewa ce ga shehu ga shehu can shi kaɗai ko me yake ba kowa barin je in ɗan taya shi hiran ɗebe masa ya ce ka ilahul waihu tar mamaki ya tabbata gare shi ka zo ka ɗeban kyawa baka san tare da manzo Allah nake mamaki da baka san haka ba na'am
salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah ala khairi hashimin ya tabbata a bisa fiyayyen bahashimin dangi wa halin da alaye abin da sahabbai hayat al-ruhu da salatin nan ne ake tsamo ruhina daga barin fadawa halaka zuwa gundarun fana'i cikin maza Allah
harfu al-ayn ala al-mustafa al-mukhtar min ma'rifatihi salatun wa taslimun lil kulli rabbi buruj al-zalzal wa al-alim wa silatina wa kullu shay'in سعود الوجود من يتزعم عنها وسدى عن صوته وفعله وعمله فيه لا يفرق بين القول والعمل فصلت عليه صالحا بلا ذنب نبي وهذا بحمد الله تسبيح ربنا وتسبيح الحب والتسبيح المتضارع عليه بهذه أفلا تسبيح على هلة ترضينا رفع عيني shehu ya ce صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah على المصطفى المختار ya tabbata a bisa Mustapha abin zaɓin Allah من معشر الدين shi ko Mustapha abin zaɓin Allah ya zo ne daga jama'u farare su ne larabawa to salatin Allah ya tabbata gare shi balarabe ɗan larabawa annabi Muhammadu
صلاة وتسليم من الكل Sa- والبعض salati da taslimi minal kulli daga duka wal ba'ari daga ba'ari duk su tabbata ga manzon Allah in ka ce kullu ina nufin Allah in ka ce ba'aru yana nufin duk halittar Allah ba Allah ba duka duk ma kullu masu wallahi shine ba'aru amma kullu shine Allah to salati da taslimi daga kullu shine Allah salati da tasalimi daga ba'aru su ne halittun Allah gaba ɗaya da nau'o'insu wannan salatan da tasliman su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am ورود تجلي الذات shi manzo sallallahu alaihi wa sabari ne fa mana mubtada umma hu- huwa shi manzo sallallahu shine buruzin nan bayyana na tajallin zatin Allah shine kuma farkon mai bauta ga Allah shine wasu nan ta haluka duk wani hali da ka ji annabi ne wasu ɗansa cikin yalwa maya maya da farin ciki da jin daɗi walƙaure da ƙunci wai wai wai da annabi aka bari Mm, in ka je shi na shehu can yake cewa riba halitta da asara su duk daga hannunka ne bika faika ribul halki ɗurran wa husuruhu ko kowa da kowa daɗi da rashin duk daga manzo Allah ne fa a gundarin hakika kenan Eh, dan manzo Allah ma da kansa ya faɗi wannan ya ce ɗinku za ku shiga aljanna sai dai wanda ya ki sai sahabbai suka ce ya rasulallah ka ji basu da kaburu ne a cikin hadisin ya ce ya rasulallah wa zai ki kuwa shiga aljanna manya aba kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba ya rasulallah wa manya aba sai maza Allah ce man ada'ani da alal jannata wa man asani ko faqad aba wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanne yake shiga aljanna ai wuta zai shiga ko Wan- man asani faqad aba ashe duhulul jannati da hu- duhulun nari duka daga manzon Allah ne
تقربه بالملك shehu ya ce da sannu zan faranta wa manzon Allah ciki bilmadahi da yabo yayin da manzon Allah ya nisantar da barna da alfasha daga barina mutuƙar zamani ya nisantar da barna daga barin faɗi na daga da aiki na babu barna ya nisantar da barna daga barin mutunci na saboda haka duk wanda ya ce shi na shehu ne ya iya barna zai sha giya zai ƙi sallah kaga barna ta tabbata a mutuncinsa da addininsa da ko to ba shi ba shehu ba mutunci wannan ba na shehu ba ne shehu ya bara'a da shi shi shehu mai bin Allah ne gashi kowa ya gani an shaida da haka hata makiya da mahasada sun masa shaida da bin Allah da bin manzon Allah da fana'i cikin manzon Allah idan kai na shehu ne a ga haka tare da kai halaye na kwarai halayen manzon Allah na'am yace annabi Muhammadu annabi ne na Allah wa hada rabbahu da ya kadaita ubangijinsa Allah tantine kubailal kauni tun gabanin samuwar kasantattu tun daga shi sai Allah tun tun tun azalshi ya kadaita Allah na'am da ya kadaita zatin Allah sai zatin ta yi salati gare shi القرض آه، الأجبي بذا القرض ده وانا رنشي قرض من ذا الذي يقرض الله كو to al'ajabin kyau ga wannan rancen annabi ya ba Allah kaɗaitawa da tauhidi da tabbatar da allantakarsa Allah kuma ya biya manzan Allah da yi masa salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ko ta shine shehu yace al'ajabin kyau na wannan rancen ya ba Allah rancen tauhidi Allah ya biya shi da yi masa salati ƙara na daraja
nabiyun atana Shehu ya ce, Annabi Muhammadu annabi ne a tana dai zo mana. Halin kasancewarsa yana mai buɗewa shi ya buɗe komai da komai, shi ya buɗe halitta, ko shi ne ya buɗe nubuwa da risala, shi ya buɗe mutuntaka da komai da mutunci da arziki duk mazala ne mabuɗin. shi ne alfatihu lima ugulika da abin da yake an kulle annabi ne ya buɗe shi fatihu kenan shi kuma shi ne cikamaki na ainihin manzanci da annabta kamar yadda ya buɗe ta shehu ya ce yabo na ya tabbata ga manzo Allah mutuƙar zamani kai ma ko da cewa dai ni urdi an yarda da ni bihi da sababin sa mana a yarda da ni a hadara Allah bihi da albarkacin manzo Allah an ko yarda da shi Allah yarda da mu albarkacin manzo Allah shi annabi ne mai girma idan ya bata taba ganin tamkar annabu ba za a tashe shi alkiyama halin kasancewarsa abin yaban mukami nan ga bujiro da halitta a ranar alkiyama a sa'an yau a saka rabuka mukamin mahmuda
nabiyun azimun
shi annabi ne mai girma hulquhu ɗabi'o'insa shine azimun hulquhu babban annabi ne mai girman daraja ɗabi'o'insa kuma manya-manya ne masu girma wa'in na kalala khulikin azim shi ne kuma ahmadu mai yawan yabo ga Allah salati ya tabbata gare shi daga sammai daga ƙasai Allah ya ta salati gare shi mai girma ne kyakkyawa ne mai haƙuri ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi shi mai godiya ne ga Allah ata ya zo halin kasancewarsa rahama ga kasantattu min karamin mahadi daga wato ainihin tsantsan karamci na Allah annabi Muhammad ya zo mana ata rahmatan lil kauni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
أفاد إلى كل الخلائق فيضه يا قرارو فيرن سقرارا نال هيري kaji to faila tun daga manzo Allah wani ce bai san faila ba menene faila me ka ko san faila akwai wanda ba dan faila ba ya kwararo failarsa shine alkhairi ko izuwa dukkanin halittu ka girmama da fiyayyen halittar Allah yayin da ya gangame halitta kaka bil khairi da faila kawa gashi cikin falala Allah lafiya wadata komai da ka sani na daɗi faila ne duk inda ka kai da kin faila da zagin faila kana cikin faila shi sa ba a kula mai sukan faila wani ce wai menene failan nan ne mace mai kake ciki ai faila na annabi ne shehu ibrahim wakilin annabi ne akan failar na da sababin soyayyarsa ne farare suke zama baƙaƙe take zama farare irin su mu mu baƙaƙe ne mutanen afirka amma ga muna mun zama manya-manyan farare saboda soyayyar manzon Allah tabbiyar da su dun wa bugruhu bihi wadda aqwamu da ƙiyayyarsa ne kuma a ƙawamu wasu jama'u li'amul ‘ya'yan iska lalatattu suke zamantowa baƙaƙe kuma alhali ga su min albiri daga cikin farare ne saboda ƙin annabi sun zama baƙaƙe duniya da lahira ba su ba haske
wa hadha bihamdillah shehu ya ce wannan haza wannan kuwa tasarifin ubangijinmu ne allah baƙi ya zama fari da sababin so fari ya zama baki da sababin ƙi alhamdulillahi da godiya ga Allah wannan tasarifin hukunci ya tabbata ga Allah da juya abubuwan da ya so tasarifin kuma cikin soyayya da ƙiyayya Allah da shi yake haka salati da taslimi na Allah ya tabbata a bisa abin zaɓin Allah Nabi Muhammad da alayensa sannan sahabbansa a bisa hali wacce ake yarda da ita Allah ya ta salati da salami gare su radiyallahu anhum marafin fa فأعلم بشر قد أعطاه المحصن ولأمر الله سر المحصن لقد كان قبل القول بالذي وحده باسم وتشبيه بوصف المحصن تصدر من أنفاس كل القلوب مظاهر أنفاس نعم المحصن تطور من أقوال الإسلام قاله تذكر عن أين الفضل المقدسين فأعلم وسالم على الرسول مرحبا هكذا على المحسوس سر يومه وحنح نفسي ثم يومي شعره كذلك يقدم وقيل وعبد الله ثم أتيت أتلقى مناكب من عند الشرق سلام وتسليم الإله بمثله على المستوى والآل والكل مخشين na'am فالقرآن marafin fa shehu ya ce فأعلم بشعرين ahalar lale bisharin da wata قد أتى بالمخصص wannan watan ko da ya zo da abin keɓancewa da darajoji ɗaukake-ɗaukake shine annabi Muhammad shi kuma watan shine watan rabi'ul awwal na'am محمد بالله shine Muhammadu bawan Allah سر المحصن sirri abin wato jikantarwa
لقد زال قبل الكون Hakika ya yi yawo tun gabanin kasantattu yana nan da shi a cikin zatin halara Allah, a gaibin Allah shi kaɗai, da buwaya ta Allah, da ɗaukaka na Allah, da sirri kuma abin jikantarwa shine annabi Muhammadu
البعض ya suturtu a cikin tufafuka. yana nan da shi har kuma aka yi halitta kuma da shi sai kuma ya daɗa ɓuya a cikin tafafi kama a ce riguna riguna ya lulluɓi ciki to ri- albasu ɗinnan ana nufin jikin annabawa da kuma waliyan Allah yana cikin wannan tsatso yana cikin wannan tsatso da wannan mahaifa ya shiga nan ya shiga nan ya ta tattara kenan fil albasi amma الكون كله halitta dukkaninsa ظاهر البعض shi mabayyana ne na wannan tufafukan لهذا المخصص ga wannan abin keɓantarwa da daraja shi ne annabi muhammadu
تطور في الأقوال ya yi taɗauri tashi daga wannan hali zuwa wannan hali a cikin halulluka ko a cikin ɗaururruka ma'ana ya yi tashi daga wannan jiki zuwa wannan jiki daga wannan mahaifa zuwa wannan tsatso shine bodin halitta daga ainihin bodin adamu ya fito ya shiga shi su daga nan kuma haka haka ya shigo har zuwa annabawan duk da ya biyo da waliyan da ya biyo da cikin mahaifa da tsatso shine ta ɗaura fil atsuwari daga wannan hali zuwa wannan hali a halulluka a ɗaururruka a jasadu bodies na halittar Allah manya-manyan annabawa da mursalai da waliyan Allah ta nan annabi ya fito ta kuma mahaifa tsarkaka na mahaifan waliyan bayan Allah mata yi har izo kan cikin wato jikin Abdullahi da kuma Sayyida Aminatu na mahaifarta sannan kuma ya fita ta ɗaura fil a ɗawara fi kulli haikali cikin dukkanin karankarman jikkuna. Na'am yayin da ya kasance shi kaɗai ya kuma ɓuya an aizil basiri daga idanu wannan na mai basira mufahis mai bincike yana nan da shi masu basira na manzanni da annabawa da mala'iku ba su iya ganinsa ba wane mutum yana nan a ɓoye yana jin su yana ganin su kuma har izuwa lokacin da Allah kuma ya so ya bayyana mana da shi sallallahu alaihi wasallam lale lale marhaban dai sannan dai marhaban lale lale ko da yaushe abin keɓantarwa da daraja da alfarma ta Allah ya zo mana shi ne annabi Muhammad shi ne kuma sirri na shi ne mai tsarkake na annabi Muhammadu lale da shi lale da zuwansa muna farin ciki da rabiul awwal shi ne cikar imani farin ciki da zuwan annabi da maulidi shi ne musulunci na'am ishe ina yi wa raina murna sannan yini na ma ne masa murna da kuma watan nan nasa shine rabiul awwal ka ji fana'i ko zuwa na da na zo ne wa kaina murna da ranar da na zo na litinin din sai kuma ya iltifati zuwa gaiba sai ce wa sharahu ne wa watan nasa ma murna shine rabiul awwal ai an gane na'am haka na ina yi wa gari murna duk garin da manza mai fiyayyen lokon kafa ya shafe shi maka madina mahaifar manzan Allah da wajen hijirarsa kai da duk inda annabi ya je da badar da tabuka ko da haibara nan ne kawai garuruwan da annabi ya je annabi ko jidda bai zo ba to duk garin da da annabi aka haife shi ne garin farko ya taba garin aka haife shi a cikinsa da inda ya hijira kafarsa ta taba madina to duk garin da hairu a hamasi fiyayyen mai lokon kafa kowa yana da dan lokon nan na kafa ko to annabi ne nasa ya fi na kowa to duk garin da lokon kafa annabi ya shafa ya taba ne wa garin murna kawai ina yi wa ƙabilar fihiru murna da annabi ya fito daga cikinsu ina wa sayyidi abdullahi ɗan sayyidi abdulmuɗallabi murna sannan ina wa budurwa mai daraja murna ita ce sayyida aminatu da ta zo wa jama'unta na larabawa ƙurai shawa bin ruhi da ruhi aina ta shahusi ainihin jikantarwa shi ruhin da hasken toga shi ya zo a jiki ita ta zo da shi a jiki don yana jikin na na hawa yana cikin wannan to ita ce ta zo ta fito da shi a halin jiki kuma ruhin da hasken da komai yana tare to ne mata murna da wannan aiki shi sa aikin da za ta iya yi kenan shi kadai tak ta tafi ta huta annabi baka ga da maman da baban shi kadai suka haifa ba suka tafi ai aikin da suka ya isa wane mutum kowace ta haifi kowace ta haifi da biliyan ne ta kai na na amina aiki isa ba zancen wanda da kuma shi ne duka ba kani ba wa ko annabi muhammadu kenan saboda ladabi da Allah yake masa Allah ne yake ladabi ga manzon Allah duk daɗin ɗan uwa sai kaga da matsala in ma wa in ma ƙani to don kan ma a yi shi da wa yaman rashin ladabi ko ƙani yaman lalata sai Allah ya yi shi ba wa ba ƙani don kiya don martaba don martaba inda annabawan da suka da yayye ba an je da suka sha ba tambaya annabi yusuf mun yaye da daɗi an gani to shi Allah don kiyayewar wannan a gani kuma saboda girman kadarin ma'aikin Allah ne daga darajarsa daraja ce ba a bai rayu da iyaye ba Eh, wannan haƙoƙin da ake ɗora wa daɗa shi annabi alaihi salatu wassalam an sauke ma saboda ladabi Mm, haƙoƙi na kan iyaye na ‘ya'ya to shi annabi ba wannan shi ke da haƙoƙin ma a kansu shi ne uban kowa to da yawa za ka dubi abubuwa na annabi ya sha bamban da kowa don shi ya sha bamban da kowa ɗin za ka ga nasa daban ne special ne na'am salati da taslimi na Allah gwargwadon darajar manzan Allah a wajen Allah ka gaba adadi kenan haka kadarihi wa miqdarihi al-azim ne bisa a tabbata a bisa abin zaben Allah da alayansa bari da dukkanin mai tsarkakewa na Allah da kadaita Allah da soyayyen manza Allah radiyallahu anhum na'am na'am na lamunce ga fiyayyen halitta annabi muhammadu ma'ana na bayar ainihin tsarkaka shi annabi muhammadu shine ainihin tsarkaka mafa'ulin abinda na bayar shine tsarkakakken nan na soyayya ta tare da tsarkakakken nan na yabona shi ne wa manzan Allah zamana na ba annabi shi shi ko manzan Allah shi ne ainihin safa'i shi ne ainihin tsarki sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce ɗaya ba kewa ta da ruhi na in na ambaci annabi muhammadu ne uban kasantattu kogin nan na baiwa wannan shine ainihin baiwa sallallahu alaihi wasallama shine yace mai kyakkyawar magana ne fuska annabi muhammadu baramu ne na alkhairi shi cikakke ne al'insanul kamil ke mai girma ne mai girman tada ne mabocin kuma tuta na nasara kuma tuta na ceto alkiyama shi manzo ne amintaccen Allah amintaccen bayan Allah mafi cikar mutane sura ya fi kowa cikar sura don kamala a surarsa ba ta canjawa ba ta muni da abin da zai taba jiki ya canja na annabi ba ya canjawa shi tauraron annabi na farmoshin ne kullum gaba yake kullum gaba yake kaga mutum yana shekaru yana tsufa fata na yankwanewa tsufa na daɗa sa shi muni ko to shi annabi shekaru na ƙaruwa yana daɗa kyau yana ƙara ƙarfi ido na ƙara ƙarfi gani ji komai na annabi don kamala kuma idan mutum ya ji ciwo in mutum ya ji ciwo sai ya muni kuma kyau ya canja amma shi nasa ba haka ba ne shi annabi ko da ciwo ya ji kyau yake ƙara yi idan mutum yana zaune yana murmushi yana dariya yana da kyau amma in matsala ta faru ya saka kuka hawaye cika fuskarsa sai kaga yayi rashin kyau ko to shi yayin da kuka ya zo ya kuka ƙara kyau yake yi saboda kamala akmalun nasu kenan domin abin da ya faru a uhudu an fasa wa annabi goshi da labba da haɓa jini fuska annabi jini sannan kuma an daddatsa bayan an kashe manya-manyan sadaukai kuma amminsa hamzatu dan abdulmadallabi aka kashe shi aka yi musula sai da aka yi gunduwa sittin da shi hankalin annabi ya tashi ya yi kuka ya yi kuka kukan ya kai kuka ga jini har ma manzo Allah ya ce waya mutane za su samu rabauta ne sun cakuɗa fuskar annabinsu da jini kaifa yaflahu qaumun halidu wajha nabiyihim bidamin Allah ya ce a'a ba zancen ka bane laysa laka min al-amr shay'un ishuru ya rasulullah to na ali ne suke rike manzon Allah da dalhatu dan ubaidillahi manyan sadaukan da basu mutu ba su suke tare da sayyidina umaru sayyidina ali da ya rungume ma'aiki ya rike shi ya dubi fuskarsa ga jini ga hawaye ya ce ya rasulallahi ina ma haka Allah yi ka kafi kowane lokaci kyau kafi kafin jini da hawaye a fuska ka kafa kyau saboda farmoshin gaba kawai kullum sama annabi yake kamala kenan idan babu kamala fuska ta samu kuka ko jini sai kaga mutum ya canja to ba kamili sai manzon Allah akmalun nasu suratan shi ne mafi kamalan mutane halin kirki a cikin tsanani da halin yalwa yayin da wani za ka same su waɗanda ba kamilallu ba mutane idan mutum yana cikin tsanani sai ya zama ya yi tawaru yana tabin mutane ana gaggaisawa saboda ya zama allah sarki ko amma da ya haye in ya ci zaɓe ya zama honorable sai ya canja sai ya zama kuma ganin sayewa ya ba zancen kuma tawaro ba zancen kula mutane ya haye kaga ba kamala to shi annabi standard ne kamili ne a lokacin tsanani da lokacin yalwa da daɗi daɗaya ne annabi baya canjawa a ɗari a sayar da yake ta kamala da husnul ma'asharati da husnul hulki alaihi salatu wassalam ya hauhawa hauhawa hauhawan nan ko da ta koru daga barin waninsa annabi ya hauhawa ya samu tarakin da ya samu gurin Allah na baɗi ne to babu wannan ya koru daga barin wani manzon Allah na annabawa ne ko mursalai ko wane ne ya kusanta halara Allah da Allah ya kuma kusanta aka samun masa da fiyayyen baye-baye daga halara Allah sun madana fata dalla fakana ƙaba ƙausai na au adana nila hiba'in fa'auha ila abdihi ma'auha na'am ya ga Ubangijinsa haƙiƙa gani na ƙuru-ƙuru da idaniyar kansa, da idaniyarsa, da surar jikinsa, dukkanin wani mukami wani wannan bayan bayan bayan ya ga Allah ya ji Allah ya yi zance da Allah. shi ne abin da magabata suka fi tafiya a kai tun daga zamanin manzan Allah saboda ingantaccen hadisin da annabi ma ya ce ra'aitu rabbi azza wa jalla shi annabi muhammadu annabi ne a tana da ya zo mana yalin kasancewarsa yana mai ceto ma'abocin nutsuwa na'am mai jin ƙai ma'abocin shirya da jibincin labari na bayan Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah sallallahu wasallama ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi